بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتكوز قواتن قيا واتن المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة ومدينة da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da shida ga watan tara a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin wannan shine kaset ɗinmu na uku daga cikin jeren giyar karatuttukan fannin ta'amul baina zaujain na fadilatu sheikh alƙare alfaƙihu muhammad siddiqul minshawi allah maɗaukakin sarki ya masa rahama idan ba a manta ba a mun gama muƙaddima ta wannan littafi yau kuma za mu tashi babin farko a wannan littafi babin farko a wannan littafi kamar yadda muka faɗa tsarin littafin shine idan aka yi babi na farko aka gaya wa namiji me ya kamata ya yi a wannan babin to babi na gaba kuma sai a gaya wa ya mace ya kamata ta yi to wannan babi na farko malam ya fara da cewa kaifa takhtaru zawjatika yaya ya kamata ka zaɓi mata ta ina wanne tudu wanne gangare wanne siffofi wanne kamanni wanne diri ko yawwa wata tarbiyya wanne tsari wanne irin aƙida wanne irin addini wanne irin suluki wanne irin yanayi ya kamata ka tantance ka tace kafin ka ce ta zama matarka ko ta zama wacce za ka neme ta ka aure ta yaya za a yi haka malam ya ce azzaujatu salihatu ita dai matar arziki matar kirki ajmalu mut'il hayati ita ce mafi kyawun daɗin rayuwa in kana neman daɗin rayuwa to ka samu matar kirki mafi kammaluwa mafi zaƙi da mazar ƙwaila a rayuwa shine mutum ya samu matar arziki fahris alakhtiyari zaujace don haka kai musulmi ka kwaɗaitu in ji malam akan zaɓar matar da idza nazarta ilaiha sarratka in ka kalle ta za ta faranta mare ka yi tsam da ranka ka zaɓo matar da daga ka haɗa ido da ita ba wai kyawunta ba kyawu fa akwai na ɗan maciji ma gahi da laushi da kyawun jiki amma kana taɓa hiyar zabga ma sara kaga kyawu ya yi muni to ba kyawu ake magana ba ana maganar ka kalle ta ɗabi'unta halayenta siffarta yanayinta murmushinta dariyarta haƙurinta kwalliyarta adonta tarallewarta sarkwaɗewarta ya sa ka ji daɗi a zuciyarka ina fata an fahimta yanayin waɗannan abubuwan ya burge ka ya sa daga kaganta sai ka ji kana murmushi ai ko yanzu a rayuwa akwai wanda kana mu'amala da shi amma in ka tuno he ka ji ranka ya ɓaci kaga ba ganin sa kai ba amma daga ka tuna he ka ji ranka ya ɓaci me dalili saboda baya maka abubuwa na mutuntawa da karramawa da jin kai haka ne ko ba haka ba amma mutumin da yake maka abubuwa masu daɗi ko ba ka gan shi ba in ka tuno shi sai ka ji hankalinka ya kwanta ka nusu to haka mata ake so ta zama a gurin miji miji in ya kalle ta ko in ya tuna ta ko in ya ganta ko in ya ga wani abu kai wallahi akwai wanda saboda tsabar yadda yake jin daɗin matarsa ko mace ne mai irin lufayeta ta wulga sai ya bi ta da kallo haka ne ko ba haka ba ce anya wannan ba wancan bane ba kuwa saboda tsabar hagen yadda yake jin daɗin zama da matar shi yauwa ka ji malam aminu mai mata ɗaya ce kwarai da gaske haka abin yake kenan ko kalar lufayeta ya gani wallahi malam sai ka je hankalinsa ya tafi gurin saboda ya san cewa yana jin daɗin mu'amala da ita to don haka ba wai kyau ake magana ba ana maganar su yanayi ne da mu'amala mai daɗi wanda ake bukata mu zamanto akwai tsakanin mata da miji wa in ghibta anha irin matar da idan baka nan kusa da ita hafizatka fi sharafika za ta kiyaye ma mutuncinka shine sharaf ta kiyaye ma mutuncinka ba za ta bari wani wanda bahi da mutunci ya zamto yana da ta cewa ko yana da wani bayani a kanta ba ina fata an fahimta ya zamto tana kiyaye maka mutuncinka wa, wal- wa malika kuma ya zama tana iya kiyaye ma dukiyarka ba za ka bar abu a gida a wargaza shi a lalata shi a tarwatsa shi a tambadar da shi ba ya zamto ka zaɓi matar da take kula da wannan kuma duk irin waɗannan abubuwan fa a halin neman aure akwai yadda za ka yi ka gwada mace ta ka gane cewa tana da waɗannan halayen wato yanzu neman auren ne ba wai ana yi na abin nan ba ne ana yi ne kawai na a zo ta ya kwashe labarbarun gari ya bata ita ma ta kwashe labarbarun gari ta bashi ba wai ana yi neman auren na ya za a yi in gwada shi in gane ya kafasitinsa yake wajen imaninsa yaya matsayin takawarsa yaya matsayin tsoron allansa shin wannan mutum yana da tausayi ko ba shi da tausayi wata ran kawai ki fito hira lafiyar ki kalo ki ce wallahi yau kaina ciwo yake kaman zai tsage ki ji ya fara ayya sannu sannu subhanallah wallahi ne ma har na ji na fara sarawa wallahi to da wannan zaki gane cewa wannan mai tausayi ne amma idan kika ce masa wallahi kai na ciwo yake okay to kina nufin kenan ba za mu hira ba yau kenan ko ai na gane ki ai na fahimce ki ai ba damuwa ta hiki je ni ma sai an jima ya tashi ya fara tattare nasa ya nasa to wannan baya da tausayi in kuka yi aure da shi zaki da ku Allah zaki sha wahala na fata ana fahimtar magana so saboda haka akwai yadda za a yi a gane mutum ko mata ta kirki ce ko ba ta kirki ba ce haka kuma akwai yadda za a gane namiji na kirki ne ko ba na kirki ba ne wa waladika kuma ya zamanto matar za ta iya kiyaye maka 'ya'yanka za ta yi musu wanka ba za ta dinga basu cikin kazanta ba idan ta ji suna kalmomi na rahin tarbiyya za ta ja hankalinsu sannan ita ba za ta aikata a gabansu ba idan suna cin abinci tsakaninsu ba za ta bari wani ya zalunci wani ya ɗauke naman gaban wane ba in an yi rabo tana zuba ido ta ga kowa ya za a iya ɗauka wani in ya zo sai kiga ya dan ja ya tsaya dan hada da nawa na haka ya jawo ya ɗebi nasa ko ba haka bane to tana sa ido ta ga yaya tarbiyar yaya suke to wannan yana daga cikin abin da ta kamata mutum ya zaɓa don gani da mata ƙala ta'ala Allah ya ce wallazina yaquluna rabbana su ne dai waɗannan mutanen da suke cewa ya ubangijinmu hablana kamana baiwa daga gurinka min azwajina daga matanmu wa zurriyatina da zuriyarmu qurrata a'yun Allah ka bamu wanda za su kwantar mana da hankali wanda za su faranta mana idanu shine qurrata a'yun hasken farin ido hasken idanu ina ma'anar qurrata a'yun wanda za su kwanta mana da hankali wanda in mun kalle su za mu ji daɗi mu'amalan mu da su muna jin daɗi muna sha'awar zama da su muna sha'awar mu'amala da su muna fatan idan mun fita gida mu dawo da wuri saboda irin kyakkyawar mu'amala ba ma iya cin abinci a waje in ba su suka girka ba ina fata an fahimta sun rintse mana idanu daga kallon duk wasu matan banza to Allah ka ba mu irin wannan matan wannan fa addu'a ne a cikin suratul furqani aya ta 74 sannan yace waje an lil muttaqina imama cikin masu tsoron Allah Allah ka sanya mu mu zamanto shugabanni ba wai mu tsaya iya masu tsoron Allah ba a idan ana neman ciyaman masu tsoron Allah a ce ni ne ke kuma ke ce deputy ko ko to ka sanya mun shugabannin masu tsoron Allah to wannan shine saboda haka ana so mutum ya samu wannan وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله يتي تنكه المرأة لأربعين أنا أورم متنين سبودا أبو بوا غدا هدو نفرقو لمالها idan mace tana da dukiya ko gidansu masu kuɗi ne wannan ana hauren mace saboda tana da wannan an gane ko wali hasabiha haka idan mace 'yar dangi ce 'yar gidan jikar kanwar abokin ɗan uwan mai wanke dokin sarkin dukawan anguwarsu tab idan lalle wannan dangantaka ta yi nisa ina fata an fahimta to wannan shine ne to saboda dangi yar dangi sai yar suwana ce ana aurenta saboda haka kai ma ka shiga cikin dangi wali jamaliha ba jimaliha ba in kika ce wali jimaliha to ana aurenta saboda raƙumanta kenan kin ga kin fasa kin muna na fasara jimal sune jam'i na jamal raƙuma kenan jamal shine kyau an gane ko wali jamaliha amma ka zaki zo suna kwafsawa wali jimaliha wali jamaliha ana auren mata saboda kyawunta mai kyau ce wali diniha kuma ana auren mace saboda addininta sai annabi ya ce fasfar bi zati dini taribat yadaka na baka shawara ka ɗauki ma'abociyar addini ba laifi bane ya zama tana da waɗancan sufofin amma ya zama akwai addini shine babba ba laifi bane mace ta zama 'yar masu kuɗi ko ita kanta mai kuɗi ce ko ta zama 'yar dangi ko ko ta zama kyakkyawa duk ba laifi ba ne amma ya zama first priority babban abin da ya ja hankalinka zuwa ga aurenta shine tana da tarbiyya tana da addini annabi ya ce in har ba yi haka ba wallahi sai ka yi kuka da idanunka to kullum kuma idan an ce mace mai addini ba ana nufin sai ta haddace qur'ani ba ko kuma sai ta zama tana larabci kamar 'yar gidan fahad ba ko ba haka ba ne a'a abinda ake magana hi ne ya zama tana kula da duk wata dokar Allah domin mal ilmu illa al'amalu bihi ilimi ba komai bane fa in ba aiki babban abin da ilimi yake da shi na fa'ida ga mai shi shine a ga yana aikatawa to in ma baka da ilimin sai kuma kana aiki kana practicing ilimin to wannan fa ka rabauta na fata kuna fahimtar magana to saboda haka idan an zo ana magana namiji mai addini ko mace mai addini ba ana magana sai ta haddace duk wasu abubuwa na addini ba amma ya zamanto tana practicing addini a cikin duk harkokinta a gidansu akwai tarbiyya ba a barinta tana yawo bargazal hakan nan yiwu hakan nan a ganta da kawaye bu sun tafi biki bu sun tafi picnic bu sun tafi ƙauyawa ne yiwu hakan nan sun tafi wane ne ba a ganinta tana da wannan hayaniyar tana kiyaye dokokin Allah gidansu suna da kula da dokokin Allah to wallahi ko wannan aka samu in ma bata haddace Qur'ani ba falillahi alhamdu wal minna jama'a kuna fahimta na da kyau to haka namiji shi ma a same shi da kula da waɗannan abubuwan ba shashasha bane ba garmaho bane ba bargazal bane yana kula da dokokin Allah to ko da ba wai ya iya karatun Qur'ani rangadadau ya haddace ko ya haddace rabi ko kaza a'a wallahi ko da izu biyar yake da shi mai kyau amma tarbiyyarsa tana bayuwa zuwa ga cewa shi mutum ne mai mutunci mai addini wannan ya cancanci aure saboda haka mu dinga fahimtar maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama domin shi wannan karatun na addini Allah bai lazumta kowa sai ya same shi ba ko ba haka bane waɗanda Allah ya bawa kaɗan ne kuma kaɗan su ma ilimin Allah ba su ma utitun min ilmi illa qalilan ba mu ba ku ba daga cikin ilimi face ɗan kaɗan to kar kullun idan an ja hadisin fa zufar bi zati dini taribat yadak mutum ya dinga tunani ko ki dinga tunanin cewa dole sai ya zama ustazu a'a ya zama nitsatsi shi yasa mu dinnan ni dinnan yanzu nayi jagorancin aure wallahi ba zan kirga adadinsa ba wani ma wallahi bai haddace izu biyu mai nasa mai kyau ba kuma zan jagorance shi na je na tambaya masa na shiga na fita a samu a auren saboda na yarda da tarbiyyar shi bayan ya zo zan ce to izu nawa ka haddace a cikin bukhari hadisi na dubu hudu da ɗari biyar me yake faɗa a'a ba haka ake yi ba abinda ake bukata ya zama ka yarda da nutsuwarsa da tarbiyyar shi shikenan kawai an samu wannan magana ta ƙare Allah shiryar da mu da haka yake cewa na ina horanka da ka auri ma'abociyar addini in ba haka ba kuwa to za ka yi kuka da idanunka malam ya ce waktaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam addina sai annabi ya zaɓa wa mutum mace ma'abociyar addini ya ce li'annal mala yanfadu domin dukiya ta kan ƙare ko ba a ƙarewa in ba ta ƙare ta barka ba ai kai za ka ƙare ka barta ɗayan biyu dai sai ta faru ko ba haka ba lallai dukiya tana ƙarewa wal hasabu ya mutu dangantaka kuma takan mutu gaba ɗaya in dangogin da ake lissafa su ne kakanninki su ne baffaninki duk Allah ya kwashe su a duniya sai yaya kin zama saura ke kadai ko ba haka bane saboda haka dangantaka akan wayi gari ta ƙare duk wanda kike gadarar da su Allah sai ya ɗauke su wal jamalu shi kwa kyawu yabli yakan rididdige ya tsufa jama'a haka ne ko ba haka ba duk yanda da take tafiya take kada ko ina a jikinta ana nan ana nan wata sai ga taron kwafa ta yi haka ana hajiya ina wuni tana lafiya haka ne ko haka ne ko ba haka ba wallahi tallahi mala taron kwafa shekaru sun duka ta bulalin kwanaki sun mata bulali na fata an fahimta to don haka wannan yana rididdigewa yana wargajewa a zo a samu babu shi to ashe kenan ba wannan bane asalin zaman lafiya dangane da mata ko dangane da miji na fata an fahimta amma dinu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan malami ya ce to kaga addini fa huwa baqin wannan yana nan a wanze a tabbace baya karewa na fata an fahimci magana saboda haka duk wani abu na dan adam yana karewa amma addininsa baya karewa amma idan aka ce baka da addini to komai naka in ya kare to kai ma ka kare kuma an gane ko a shi yasa wani mawaki yake yaban masu ilimi yana cewa malfakaru illa li ahlil ilmi innahum alal huda liman istahada azillahu wa qabru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u ya ce fahud bi ilmin ta hayyan bihi abada annasu mauta wa ahalul ilmi a hayau ya ce ka rike ilimi za ka rayu da shi har duniya ta naɗe ba za ka rabu da shi ba ya ce domin mutane gaba ɗayansu gawawwaki ne ko da suna da rai amma masu ilimi ko sun mutu sunan su rayayyu haka ne ko ba haka ba an gane maganar da kyau ko to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi saboda haka addini da karatu wato ba karamin alheri bane gabawa wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama za Allah ya sake cewa ad-dunya mata'un kaga duniya da kake ganinta akwai wani dan jin daɗi a cikin ta amma wa khairu mata'iha in ana neman mafi alherin jin daɗin duniya almar'atu salihah annabi yace ita ce matar arziki matar kirki jama'a kuna fahimtar magana wancan hadisi da annabi yace kaza umma abocin addini imam bukhari da muslim suka rawaito wannan kuma da yake cewa mafi alherin daɗin duniya shine matar arziki shi kuma muslim ya rawaito shi a nambar hadisi na 1467 an gane saboda haka mafi alherin daɗin wannan rayuwar shine mutum ya samu matar kirki matar arziki idan ka samu wannan to da izinin Allah ka haye haka ita ba mata ta samu mijin kirki mijin arziki to lalle wannan ta samu rayuwa ingantacciya domin zai taimaka mata wajen duk abin da take so ta yi a rayuwarta na alheri zai zama mai agaza mata ba zai daga mata hankali ba ba zai gallabe ta ko ya dame ta ba ko ya ishe ta ba ko ya hana ta sakat ba ko ya dinga tar mata da hankali ba ko kuma ya saka ta yanzu da yawa daga cikin mata akwai masu hawan jini saboda mazajensu ko babu akwai masu hawan ruwa ma da na ɗiwa duka duk saboda mazaji ko yauwa mazan ma kuma akwai ko su ma wanda suka hau jini suka hau waye duk saboda matan sun ishe su ko ba haka ba to kin ga kenan kowa ya samu bangare mai kyau to zai ji daɗin rayuwarsa Allah shi yadda mu wa zata yawmin kharaja Umar bin al-Khattabi dama malam ya ce daga cikin abubuwan da zai kawo akwai misalai da kuma wasiyoyi na magabata wata rana Umar dan Khattabi ya fita wa huwa amirul lil mu'minina a lokacin yana shugaban mu'mini yana shugaban kasa yanzu fi a hawalin ra'iyya yana duba halin yanayin ainihin wato waɗanda yake shugabanta yana bi don haka umar yake yi wata ran tsakar dare sai ya fito layi layi ya ta yawo ko zai ji wani matsala ko zai ji a wannan yawon ne aka kawo kisar ya je ya ga wata mata ta hura wa 'ya'yanta wuta ta ɗora tsakuwa a kai tana rarrashin su a irin wannan yawon ne an gane magana da kyau ko a irin wannan yawon ne kuma wata rana ya wuce ta wani gida ya ji ana hayaniya ya zo ya tura kofa sai ya ji a rufe sai ya tsallaka ta katanga sai ya same su suna caca sai umar ya ce na kama ko kuna caca a ƙasata sai suka ce mu ma mun kama ka ka tsallako mana gida ta baya ina fata an fahimta ai Allah ya hana tsallakowa gida ta baya ce wa atlubu yuta min abwabiha ku zo gida ta kofofin su innal ladhina kuma yunadunaka min wara'il hujurati Allah ya ce aktharuhum la ya'qiluna sai suka ce eh ce to lalle ni ma nayi laifi nayi laifi da na tsallako ta katanga dan haka yanzu sai a yafe wa juna ni a matsayina na shugaban kasa na yafe muku tacar da kuka yi ku ji tsoron Allah ku daina ni ma ku yafe min tsallako muku da nayi gida ta baya sai aka ce to mun yafe ma to ni ma na yafe muku to Allah ya yafe mana to Allah ya yafe mana sai aka bude mar kofa sum sum sum sai Umar ya fita na fata an fahimta to zaki ji kissoshi a kowane littafi sunansa akhbaru Umar labarun Umar wallahi in kina karanta wani gurin ki kuka wani gurin ki ta tsira dariya kuma saboda labarbarun Umar akwai na ban dariya akwai kuma na ban takaici da tausayi malam da ƙarin imani da takawa da tsoron Allah an gane ko to a irin wannan hali ne wata rana sai ya fita fasami a imra'atun ta'amuru ibnataha an takhluta labana bil ma'i sai ya ji wata mata irin makiyayan nan sun tatsu nonon saniya za su je su sayar sai tana cewa yar ɗebo mana ruwa mu ƙara don nonon nan yayi yawa mu samu kuɗi mai yawa ta ina masu jaura wannan hadisin ku ne masu kulle-kulle a kullo arziki an gane ko yawa kina zoɓo ne kina kunun zaƙi ne kina kaza sai ki zo ki gabza masa mayan siga kuma ki ce normal siga kika saya kika saka alhalin ba haka bane ko ba haka bane yawwa ko kuma dai wani abu daga cikin sana'o'in ku na mata wanda kun san yadda ake ake fojarin abun ko a ƙara wani abun da bai kamata a ƙara ba ko a rage abun da bai kamata a rage ba to wannan darasi ne gare ku da haka umar sai ya ji wannan mata tana cewa yatta ɗebo mana ruwa mu ƙara a cikin nonon nan faƙalatil fatatu allahu akbar sai wannan yarinya ta ce wa uwarta inna amiral mu'minina umar bin al-khattab shugaban mumine umar dan khattab naha ya hana an yi khulatan labna bilma a cakuɗa ruwa da nono umar ya hana yana cikin wa'azin da umar yake mana kullum cewa kar mu dinga algus idan mun zo sai da kaya kun fahimci magana da kyau ko ina masu zuba ruwa, ruwa a cikin fetur mutum ya je zuba a motarsa kana cikin tafiya motar ka lafiya ka lokaci ta fara jakin tana fusgar ka haka sai ka je makanikan su ce ai ruwa ne a cikin kafireton akramaka Allah ce to ni kuma ta ina ruwa ya shigo abu nan ya ce man da ka sha ne ai malam kana budar ba ta wannan gari ko malam ba dai a hankali ba mai ne ka sha malam mai ruwa a ciki wallahi yanzu ya kai matakin da bakin mai da ake wa mota juye ana iya bude shi sai a zuba gas a ciki ko a zuba kananzir he ka yi tafiyar nan da bauchi kawai sai inji ya buga he ka sai hi dubu ɗari da hamsin ko wani a makamancin haka injin ya gama ragargajewa mala akan naira ɗari biyar mutum sai ya kashe ma injin dubu ɗari biyu saboda tsabaragen rashin mutunci da rashin arziki da rashin albarka irin na mutanenmu to duk wannan darasin wannan hadisin ba wai akan ku mata ba duka ya shafi ba su algus masu bude shinkafa su kara ko su rage ko masu kara manja a sa jawa ko ko wani a makamancin haka to saboda haka duka wannan ya shafe su an yi khulatan labna bilma umar ya hana wannan faƙalatul ummu to bari ku ji shi yasa ba wai fa sau da yawa za ka samu wallahi ‘ya'ya wasu ‘ya'yan ya sufu iyayensu hankali kiga uwa gaujejiya da ita amma tana ɗora iyalanta akan haƙƙin banza kuma ‘yar tana cewa haba mama haba mama yanzu kaza za a yi tana tun kafin a haife ki na san da wannan to ai ba shekaru bane da kuma riga zuwa duniya kawai imani ne da takawa in kina da shi shikenan in ba ki da shi sai ɗar da kika haifa ta koya miki yadda ake jin tsoron Allah ko ba haka bane wallahi sau da yawa sai kaga uwa malam tana kokarin dora ƴaƴanta akan wata mummunar tarbiyya ƴaƴan kuma sun hankalta sun gane cewa wannan abin ba daidai bane shi yasa in ba a samu matar arziki ba matsala ne shine darasin da ake kokarin koya mana anan in mace bata zama ta gari ba to kai miji ka shiga ba uku ba tara ka shiga uku sau uku an gane ku ta ce inna umar abin nan naha e faƙalatul ummu sai uwar ta ce ya ya bunayya ya ki yata inna umar la ya rana umar fa baya ganin mu fa ke kina ta cewa umar ya hana umar yana wa'azi yana cewa ba a yi ina umar din yake yanzu faƙalatul fatatu sai yarinyar ta ce in kana umar la ya rana fa inna rabba umar ya rana to ai idan umar baya ganin mu ubangijin da ya gaya wa umar haka ba kyau kuma shi ma ya mana wa'azi ya ce ba kyau to ai shi yana ganin mu ai ba umar ne matsalar ba ubangijin umar shi ne matsalar idan ba mu kiyaye ba za mu je mu gamu da shi umar fa yana bayan katanga yana jin wannan tattaunawar ina so ku gane yana jikin katanga yana ji da uwar ya da ya ana tattaunawa akan a ƙara ruwa a cikin nono ita tana cewa kar a ƙara umar ya yi wa'azi ya hana ita kuma tana cewa ai umar din baya ganin mu yar tana cewa ai ubangijin umar yana kallon mu na fata kun fahimci magana to kun ga kenan wato imani haka annabi ya faɗa cikin hadisin bukhari wa kadhalika imanu haka imani yake idza dakhala bashashatuhu fil qalbi idan wato ya ratsa zuciya wato baya kaucewa abin da Allah ya ce ko abin da annabi ya ce mutum imani ya ratsa shi amma idan imani bai ratsa ka ba to shikenan kuma an gane magana da kyau ko saboda haka kin ga kenan wato ba wai rashin ganin umar bane matsalar rashin ganin Allah domin Allah ya ce inna Allah kana alaikum raqiba Allah ya kasance mai kula ne da ku yana kula da ku yana ganin ku duk abin da kuke yi to kin ga idan ana tuna wannan ba za a yi haka ba sannan a wani guri ce inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake kuya a gurin Allah a sama ko kuma a ina ko kuma a ƙasa wani mawaƙi na cewa idza ma khalauta dahara yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu fala tahsabanna allaha yaghfulu sa'atan wala anna ma taf'al alayhi yaghibu yace idza ma khalauta dahara yawman idan yau aka wayi gari wai kawo fantu ba kowa kusa da kai fala taqul khalautu karka ce fa ni ba wanda yake gani na walakin kul alayya raqibu kace ai Allah ar-raqibu yana sama yana kallon duk abin da nake an gane ko yace wala tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan kar ka taba yadda ka sa a ranka cewa wai Allah yana rafkanuwa daga abin da mutane suke yi ko daidai da sa'a ɗaya ne wala anna ma taf'al alayhi yaghibu kuma kar ka taba tsammanin abin da kake aikatawa Allah yana buya masa baya gani ina fata an fahimta shi ne ta faɗa mata haka falon mara a umar bin al-khattabi salah al-fatati lokacin da umar ya ga wato irin yadda wannan yarinya ta nutsu ta kuma ke da mutunci wa diniha kuma ya ga irin addininta asra'a wa zawwajaha min ibnihi asim sai gaggawar zuwa neman auren wannan ya ga ɗansa mai suna asim bin umar bin al-khatta saboda ya gane wannan yarinyar idan ta higo cikin family to za a samu alheri jama'a haka muke binciken aure ke idan kin tahi kika ce da in ba hi ba sai kwata ko rijiya wannan kika gano tarbiyyarsa kika gano yasa kika ce sai kwata ko ba haka bane ka yarinya ana dukanta ana haurinta da kafa tana ta sai dai ku kashe ni wallahi in ba shi ba sai kwata wai sai dai a kashe ta in ba shi ba kwata za ta shiga amma fa da za a zo a yi marta lukwakwaf a gane wai me yasa niyan nan ta makale wa yaron nan wallahi tallahi ba za ki samu wani abu kwaya ɗaya na alheri tattare da shi ba siffarsa kawai in ya zo ya tsaya a gabanka za ka gan shi wani garmaho ne kawai hakan nan da wani tsukakken wando da wani zabgegen tawul a ɗaure a hannun shi kayansa ya yi tunko haka an tada su ma sama an saisaye gefen nan da gefen nan ga sarƙa a wuyansa uwa ɗan kwikwiyo ko ba haka ba ne amma wai a kansa ne take cewa in ba hibe hede ta higa rijiya to ki shiga mana Allah Allah kawo muku sauki ko ya kawo mana baki daya ana so ne a samu mijin arziki ana so kuma a samu matar arziki shine gaskiyar magana in ba haka ba wallahi za a yi ta wahala ne a cikin wannan rayuwar kuma abin yana buƙatar addu'a shine waccar addu'a da muka yi rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wallahi dole ki dage da wannan addu'a ya Allah da zurriyar mu da mazajen mu Allah ka bamu masu faranta mana rai musamman ke da Allah ya sa baki aure ba ko kuma kin yi aure kin auri wani garmaho tsautsayi ya sa ya sako ki to sai ki ce to alhamdulillah yanzu zan sake lale sai ki sake lale ki ɗauko mijin da zai zauna ya kula da rayuwarki ya kula da addininki ya kula da mutuncinki da na iyayenki da tarbiyyar gidanku in kuma Allah sa dama baki yi ba to kina da dama yanzu ki ta addu'a har Allah ya sa ki dace Allah ya datar da mu to shine ya aura wannan ɗansa wannan yarinya ya je nemi aurenta aka bashi ya aura masa fa anjabat minha ibnatahu ummu asim sai aka ainihin wato haifi ummu asim ummu asim din sai ta ainihin wato a haifa masa wato ta zamanto ummu asim ummu umar bin abdulaziz al-khamis al-khulafa ar-rashidi sai ta zamanto ta haifa masa ɗa mai suna umar ɗan abdulaziz shine khamisul khulafa ar-rashidin shine na biyar cikin kalifofi shiryayyu bayan abubakar da umar da usman da aliyu sai jikan umar ko tattaba kunnan umar shine umar dan abdulaziz takwaran umar ne to daga wannan mata da umar ya aura wa yarsa aka samo shi aure ya yi albarka ko bai albarka ba ya yi albarka tarbiyya ta yi rana ko bata yi ba ta yi rana an samu khalifa a cikin ainihin wato zurriyar kuma inda za ki je ki ji wannan khalifa umar dan abdulaziz irin tarihinsa wallahi za ki gane cewa ba karamin mutum ba ne kuma umar ya hango wannan abin da za a samu ne yasa ya auro mahaifiyar shi ga ɗan shi jama'a kun fahimci maganar da ke ku saboda haka ana hange yasa ko makwabta kika je haka he kika ga alamun gida ne nan gida ne na tarbiyya kika ga uwar tana kula da addini kika ga gida ne mai nitsatsen gida kamamme sai ki ce to ɗana ɗin nan na kama masa wannan yarinyar haka magabata suke yi a da wallahi kuma wannan ɗabi'ar nan nan shekara goma sha biyar ashirin da suka wuce ana yin ta amma yanzu mun daina ta idan mahaifiya ta shiga gida ko ta je bakunta ko ta je wani gari ko ta je wani family ta ga wani tarbiyya a gida sai kawai ta ce ta kama wa ɗanta yarinyar nan da take shan nono wallahi abin mamaki sai kiga kuma an zo an yi auren kuma wallahi sai ki ga abin da ta hango na tarbiyyar nan ya tabbata a auren da ta yi wannan yaron ana samun wannan magabata suna wannan sannan kuma iyayenmu da suka gabata suna wannan amma yanzu mun zama yan bariki mu ko ba haka bane yawwa yanzu tsabaragen lalacewa yanzu a facebook ma ake aure ana ta damfarar samari samarin ma suna ta damfarar yan mata sai ya ɗau hotonsa a jikin wani gida ko ba haka bane sai ya ɗora ya sa wani kwame man gilas ya taja kanshi sai ya rubuta masha Allah tabarakallah Allah yadda ka azurta da wannan gida Allah ka ƙara mana arziki ita kuma mai yatu uwar mayu tana ganin wannan gida sai ta ta haɗe yawo ya za a yi ta samu connecting da wannan saurayin yanzu wannan gidan shi ne kwanan nan muka yi wani kes wani yaro ya zo ya yaudar wata yarinya cewa yana da gida a abuja yana da wane ne yana da wane ne ashe a nan wura bajoga inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na rantse da allah wuro bajo ga nan nan nan nan gata nan anan ya tsallaka kwari uku kafin a iso kai wallahi na gode wa Allah ni Adam muna ganin abubuwa wallahi tallahi ashe cikin gari ya shigo ya je na GRA inda ba za ki gane Gombe bane ko ba Gombe bane kawai sai ya tsaya sai ya selfie tar hakan nan kawai sai watsa shi a Facebook ce masha Allah gidana na Abuja ya kammalu Allah kawo min mata ta kirki tana gani ita kuma uwar mayu sai ta sa kwaɗayi ta bi ta can ta bi ta can ta shiga ta can har sanda ta samo shi aka fara tatin waye waye waye to yauhe za ka shigo yauhe za ka shigo gwamna yana cewa jirgin ran talata ba zai samu ba sai dai jirgin ran alhamis don haka ta yi haƙuri yanzu hanyar daga abuja zuwa gombe ba kyau tafiya by road din nan akwai problem so i waiting for flight waye waye waye yana wannan slice din yana turanci ta kuma tana nan tana ta haɗe yawo ashe a wura badoga gogan na ke kai gayu mutanen Allah yara da manyan wanduna Allah ya muku albarka gayu ya dawo mana da kukan hanya wallahi tallahi muka zo aka dinga rikici malam sanda aka ɗaura aure ana jiran jirgi za a tafi abuja ashe za a tafi wura badoga yarinya ta ce sam ita ba ta san wani abu mai suna wura bajo gaba ita ba ta yadda ba wallahi mana wannan kar ku ɗauka magana wasa wallahi da gaske ne true life story ni ne ne kes ɗin ba wani ba ne da ƙyar muka shawo kan rikicin wallahi da ƙyar to saboda haka ku shiga taitayin ku dangane da al'amarin aure wallahi an gane maganar da kyau ko saboda haka yana da kyau wato shi yasa wani mawaƙi yake cewa إذا لم يكن عونا من الله للفتى وأول فأول ما يزري عليه اجتهاده إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يزري عليه اجتهاده yace idan Allah bai taimaki bawa ba to farkon abin da zai fara cutar da shi a rayuwarsa shine kokarinsa ma'ana ya dinga jin cewa dabararsa da hikimarsa ita za ta kubutar da shi to in Allah bai sa maka taimako ba sai ka fada kwata haka ne ko ba haka ba to wannan shine abin da yake faruwa mu dinga cire cewa muna da dabara muna da hikima muna da kaza mu nemi taimakon Allah dan Allah ya sa mana hannu sai kiga an dace amma idan muka dauka hikimar mu ne da dabaran mu wallahi sai mu fada hannun wanda kana ganin sa kamar kafihi wayo wallahi sai ma wayo wallahi Allah shi da mu na'am wannan babi ya kare za mu shiga tazayyan lizaujatika ko tazayyin lizaujatika ka yi wa matarka ado da kwalliya ya zamto daga cikin abin da zaka kwantarwa da matarka hankali ya zamanto akwai menene yawan yin ado da yawan yin kwalliya malam yace kun jamilan da'iman fi aini zaujatika kai namiji ka zamanto mai kyau da'iman a kowanne lokaci fi aini zaujatika a cikin akan idan matarka ya zamanto kullum matarka tana ganinka da kwalliya tana ganinka da ado tana ganinka da tsaf-tsaf na faɗa muku cewa daga cikin abin da ɗan adam ke jan hankalin mace da shi shine kwalliya shi da adon shi amma an ka zama wani wani gakanan gakanan wani ɗan duku nunu wai leka tukun ya ɗebo tsaba to lamari ya ɓaci fa ana son ado da kwalliya kuma karka damu da sai ka sa kaya masu tsada ko kuma a'a wallahi dan wannan abin da ya hore ma yi marsu taci ko ba haka bane yar hulan nan ta dubu uku da ɗari biyar kai ta kalla mata wanki dan agogonka na ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku makala ka fesa turare mai kamshi ka zo ka zauna ana hira ana tattaunawa tsakanin iyalai ana jin matsalolin juna wallahi tallahi sai kaga ka saye zuciyar matarka duk inda ka shiga tana fatan ka dawo duk inda kake tana fatan ka dawo saboda kana mata abin da take jin daɗi ma an ka zama wani ɗan dukununu lamar ya ɓaci kuma wata zayyin laha kama a ta tazayyanu laka ka yi mata ado kamar yadda ita ma take ma ado ƙala ta'ala Allah ya ce wala hunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf mata suna da haƙƙi irin kwatankwacin abin da su ma yake kansu na haƙƙi na kyautatawa yadda take kake son ta maka ado haka ita ma Allah ya ce kai mata ado yadda kake so ta maka magana mai daɗi haka ake so kai mata magana mai daɗi yadda ake so ta yi haƙuri da kai haka ake so kai haƙuri da ita walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf qala ibn abbas dan abbas yace radiyallahu anhuma Allah ya ƙara wa abbas da ɗansa yarda yace inni la atazayyanu limra'ati ni dinnan da kuke gani na inji abdullahi dan abbas fa yace nakan yi wanka na kwalliya kawai dan matata ta ganni ta ji daɗi kama uhibbu an ta tazayyana li kamar yadda ni ma nake so ta mun kwalliya in ji daɗi kun ji magabata na kwarai na fata an fahimta ta yadda mata kake so ta ma ado ta ma kwalliya ta ma wani abun da zaka ji daɗi Abdullahi dan Abbas ya ce ni ma haka nake yi musamman dan ta ji daɗi haka ake bukata wata ran ka fita da dan kuɗi a aljihunka kar ka yi tunanin cewa wai yau ka kashe naira dubu ɗaya a cefane ba ajiye wannan a gefe wannan kuma nama ne kaza ce soyayya sayo ta ka kawo gidan tafi kifi mai miya din nan malam Allah ka je ka ɗauko zandame mai ka ce kar ma a zaddatsa shi a bar shi a miƙensa a naƙe ma shi da leda malam ka zundumo shi a leda sai ka tsaya he ka sayi lemo da ayaba ka ɗan tsaya he ka sayi pipe a raye hakan nan da dan wani ruwan kwakwa kun san yanzu bari mu kwatanta muku wani guri yanzu duk kayan marmarin nan ana matse shi ana sai da shi wallahi ko inda ake sai da ruwan kwakwa yadda zake sai juice haka zake so kuma kwakwar ce zalla ba komai a cikin ta wallahi an matse ta injina ne yanzu ake da su na zamani wanda suke matsa kayan marmarin nan lemon ne ga hinan kina gani za a bare shi a wanke shi a jefa shi a inji car kawai ya farfasa shi ya matse shi a tura miki ruwan a rufe miki a kwalba a ce hajiya Allah ba da sa'a Allah kwakwa haka za a yi miki ayaba haka ko me kike bukata haka za a matse miki ba sai kin sha wahala ba so me gida wata ran ya biya eh akarwa kan labara biye ce a ina ne a san shi akwai hidima shi ma na san shi ai baya wasa akwai hidima Allah haka za ki je a matse miki to mai gida wata ran sai ya ratsa idan ya ratsa sai a dan mammatse masa koda kala biyu da ruwan kwakwa da ruwan dabino kai bar gaya min daɗi bari in tsaya iya nan tukunna eh insha Allah ta'ala za a faɗa insha Allah to shine dan haka ana buƙatar mata a dinga faranta musu kamar yadda su ma ake so su faranta Abdullahi dan Abbas ya ce haka nake yi wa matata kwalliya kamar yadda nake so ta yi mun waruwiya fil athar an samu a cikin athar in aka ce athar ayyukan sahabbai ko ayyukan magabata ana cewa ta zayyanu ku dinga yawan kwalliya da ado wa tanazzafu ku dinga tsafta fa inna bani isra'ila domin banu isra'il lam yakunu yaf'aluna dhalika ba su kasance suna wa mazajen su haka ba a matan su haka ba fazanat nisa'uhum sai matan su suka koma suna ta fasikanci da wazaji saboda mazajen su ba sa kwalliya mutum ya zauna duku-duku yana wari yana gafi yana hamami sannan in ta fita ta ga wasu mazaje sun ci ado sun ci kwalliya kawai ta tafi gurinsu dama su ba su da doka kuma har yanzu a hakan yanzu ma hakan ne in ka ga wata mata tana gudun mijinta wallahi ba wani abu ne bakinsa ne ke wari baya buroshi jama'a haka ne ko ba haka ba ko kuma ya dawo gida ya zauna duku-duku ya yi zufa-zufa har kan kirjin shi jagab amma a haka zai bushe ya kekashe kuma ya ce zai kusance ta ba dole ta dinga gudunka ba ka zama wani mandako da kai hakan nan to ana buƙatar miji ya dinga ado yana kwalliya yana abin nan shine aka ce ta zayyanu wa tanazzafu ku dinga ado kuna tsafta fa inna bani isra'ila lam yakunu yaf'aluna madhalika mazajen matan bani isra'ila ba sa musu ado ba sa musu kwalliya fazanat nisa'uhum sai matan su kawai suka fada zinace zinace da mazajen banza saboda mazajen ba su da tsafta dakhala ala amirul mu'minina umar bin al-khattab zawjun wata rana umar yana zaune a fadarsa sai wani mutum ya shigo ash'afa a gabara ke daga jin wannan ko ba fasara miki bakin sanya yake dan ya zo a cikin hadisi haka ne ko ba haka ba me gizo me kura yayi busu busu kansa a yamu tsamala kafa sai da kika sa an tono shi a ramin kura da ƙyar ya sha daga ramin kura haka ya fito ash'asa a gabara wa ma'ahu imra'atun imra'atuhu tare da hi da matarsa wa hiya taqulu matar tana ta faɗa tana ta bala'i tana cewa la ana wala haza ba ni ba wannan fa a raba mu umar ba ni ba shi la ana wala haza fa arafa umar radiyallahu anhu karahiyatul mar'ati li zawjiha umar sai ya gane lalle matan nan fa ba ta son mijin nan lalle fa in ba raba su akai ba akwai damuwa fa arsalar rajulu sai umar ya gane matsalar shine mijin baya tsafta ne baya wanka sai umar ya tura mijin ya ce maza ka je kai wanka a watar waya ma aka ce ya ɗauki wani daga cikin tufafinsa a wanke a goge sai ce masa bi ta baya nan umar ya batta a fada suka higa ciki da ya ce to fita ta kofar baya maza ka je gida kai wanka ka shafa mai ka sako mu wannan kayan ga turare ka fesa ka zo maza maza kafin ta yi zuciya ta fita a guje ya ce to na fata an fahimta to shine fa arsalar rajulu sai umar ya tura ya shi wannan mijin li yusliha min sha'rihi yaje ya taje gahin sa ya wanke wa thiyabihi ya sanya tufafi falan mara athu da ya dawo da matar ta ganshi zaujatuhu matar ta ganshi radiyat bihi ta ce ha yanzu dama haka kake yace a haka nake mana tace a wallahi ba haka kake ba tace wallahi umar na tuba da Allah a barni da mijina ina son kayana na fata kun fahimci magana dama umar ya gane matsalar ba wai wani rikici bane kawai baya wanka ne haka yake zuwa mata babu tsafta ba kwalliya sai umar ya tura ya je gyara to shi yasa ana son alkali mai hikima ba wai kawai ka abin nan ba ko kai ko wata kissa ne ba dan abin da ke cikin kissar na abin nan ba da na ba ku ita wallahi wani alkali ne ya wani abu da ya burge ni ina fata an fahimta kai barin bar maganan nan maganan ba ta kamata a gaya muku ita ba ku yi hakuri tana da ɗan zurfi ne gaskiya magana tana da zurfi wannan bar mu kawai mu muka santa an gane ko wa qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu umar dan khattab Allah ya kara masa rahama ya kara masa yarda yana cewa la takrahu fatayatikum ala ar-rajul al-qabih kar ku dinga matsawa matanku akan namiji wanda yake mummuna namijin da ba da tsafta ba da kwalliya ba da ado baya kula da kansa fa inna hunna a yuhibbina ma tuhibbuna ko domin su ma suna son abin da kuke so don haka kar ku matsa musu cewa sai sun aure su in mace ta ce ba ta son namiji aka tambaya me ta ce haba wannan ya mutsatsan dan Allah ya zanyi da wannan ya mutsatsi ta ina zan kai shi ina zan ajiye wannan ce to shikenan ba matsala ki je ki nemo wani shikenan kawai an gane ku yanzu ko kun san akwai matan da ba sa san ma mutumin da ba shi da mata kuma wallahi yan mata ku da kuke gudun masu matan akwai wani babban mutum a garin nan na faɗa muku duk kun san shi na je gaishe shi yake gaya mun ya ce malam ni ya ce a ni ba wanda zai zo neman yata na bincike shi binciken farko da zan yi ne kana da mata in ya ce e to ya cinye saba'in da biyar cikin ɗari na binciken da zan masa bashi yata ya ce domin in na tashi kawai abu ɗaya zan yi zan tura ne a mun bincike shin menene iyalan matar shi suke faɗa a kan shi in har na ji suna faɗin alheri a kan shi ya ce to mutumin arziki ne yana zama da matar lafiya to wannan kawai ya ishe ni ni ba na buƙatar wani ƙarin bayani kawai zan ce masa ya zo zan ba shi yata kawai ya ce don haka ni in mutum ma ya san baya da mata ba zuwa guri na neman aure ya ce malam baka san wannan ba na ce wallahi ban sani ba ya ce ainihin haka nake ai na ce iye ya ce kwarai da gaske to amma ko kuna nan na ce masa to amma yalla bai me dalilin ka yace eh dalili na shine duk mutumin da ya taba aure to an fi kyautata zaton ya rike mata sama da wanda ba taba gwada shi ba so ba haka bane yace wanda ba a gwada ba baka da garanti a kan shi yace ba ga sunan yaran zamanin ba muna ta kallo za a yi auren wata ɗaya wata biyu wata bakwai wata takwas shekara ɗaya da rabi sai watso ta waje yace shi yasa wanda ya aura ya rike ya fi garanti akan wanda bai taba aura ba baka da garanti akan shi baka san mene ne zai yi da yarinyar ba nace gaskiya ne yace wannan kawai shine hujja ta mala amma fa kuskure ne a ga nace a wallahi kana kan daidai Allah ya albarka to saboda haka akwai waɗanda suna da tarbiyya suna kula da wasu abubuwa wajen aurarwa ko aure ko wani a makamancin haka to shine bainama kana ma'anu bin za'ida yawman jalisan wata rana wani mutum wani malami ana ce masa ma'adu dan za'ida yana zaune id atatuhu imra'atun min ahsanin nisa'i wajhan sai ga wata mata ta zo masa kyakkyawa faqala sai ta ce aslaha Allahu al-amir Allah ya gyara lamarin shugaba Allah ya taimaki shugaba irin gaisuwar da zaka ji ana yi ko inna ammi zawwajani min lay- man laysa li bi kuf'i baffana ya aurar da ni ga wanda bai mun ba ya aurar da ni ga wani mutum kuma ni mutumin nan bai mun ba faƙala sai wannan bawan Allah ma'an sai ya ce alayya bi zawjiha ku kawo min mijin nata fa udkhila alayhi rajulun min aqbahin nisa'i hay'atun sai aka shigo masa da wani mutum wanda ya fi kowa munin hali da yanayi da ya ce a kawo mar mijin su tattauna kawai sai ya ga wani mutum ya shigo wanda bai taba ganin wargajajjen mutum irinsa ba faƙala sai ya ce wa mutumin ma hadhihi minka me matsayin wannan matar a gurinka ƙala sai ya ce imra'ati matata ce faƙala sai ya ce khalli sabilaha ka rabu da ita fatallaka ha sai ya sake ta an gane maganar da kyau ku saboda ba za su iya zama ba zaman ba zai yiwu ba ita ga yadda take ga tsafta ga ado ga kwalliya ga kaza shi kuma gaba ɗaya ya ƙi ya- ya- ya gyara lamarin shi ya ce to sake ta kawai ba ruwanka da ita tazawwaja rajulun imra'atun wani mutum ya auri wata mata faqala lahu sai faqala lahu jadduhu sai kakan shi yace masa wa kana min al-hukama kakan yana da hikima sai ce istakthir min at-tibi ka dinga yawan sanya turare a jikinka ma'ana ka dinga yawan kwalliya da ado kana sa turare sai ce fa innal mar'ata itashan mati tiba dakaratin nikah domin mace daga ta ji kanshin turare sai sha'awar saduwa ya tashi mata ma'ana yana daga cikin abin da ke jawo sha'awa kurkusa sanya turare da kayan kamshi a jiki ko a ɗaki ko a tufafi an gane magana to amma ba kwa yi na faɗa muku satin da ya wuce sau da yawa mata sai su bar ɗakin su yana wari tirisitanta tana ƙarni kicin ɗinta wa ko ina ɗinta babu tsafta to ba ma na mace ba namiji kansa ana so ya zamanto yana kamshi kullum ko cikin jama'a zaka shiga ka fesa turare juma'a ne zaka je ina ne zaka je ta'alim ne zaka je wane ne zaka je kai kwalliya ka higa jama'a kana kamshi gidanka su dinga ji kana kamshi in an shigo ɗakin ka ko turakar ka a ji kamshi na tashi in kika ga mutum baya yi koya masa haka ake ka ce to kai ko dan turare ba za ka saka ba ne ce kai ni turaren nan bai damu mai a kai dai ka ce da baka da kuɗin saya to ga na ɗari biyu na sayo ma ba ki koya masa ba idan bai saka ba kika ji ya fito zai tafi ce ah ina dan turaren da na saya maka ne oga ce wallahi na manta kin san ban saba ba ce to dauko dauko dauko dauko ki fesa mishi haka ake yi koyawa sa- namiji ake ba cewa ake to shikenan ma tunda kai ka zama shugaban kazamai ni wallahi Allah raba ni da kazami a'a ba haka ake yi ba kokari ake a nusar da mutum a koya masa namiji yana koyawa matarsa tarbiyya mata tana koya mijinta tarbiyya wata mata kamar yadda ya zo a cikin abokin hira na ainihin wato abokin hira akwai littafi na dr mansur sakkwato sunansa abokin hira amma ba wannan irin abokin hiran naku na ta zo mu jita mata ina muka dosa jahannama kuka dosa mana in dai ba ku gyara ba ko ba haka bane duk wacce bata gyara ba wallahi jahannama ta dosa ko ba haka bane ai amsar mai sauki ne mata ina muka dosa wutar jahannama Ah, me dalili mana eh saboda kun ki ku gyara ayyukanku amma in an gyara ina aka dosa aljanna to sunan littafin abokin hira a cikin wannan littafi wani miji ne yake shan sigari sai matar ta zo ta ce masa da Allah ina buƙatar ka bani kuɗi naira kaza ina so zan dinga sayan abu kaza da kaza sai ce to ke bayan cefane da nake kaza kaza ita ce to ai naga bayan cefanen da kake yi kuma kakan siyo sigari ka sha ai ita wannan bata cikin cefane ko tana ciki yace a sai to kamar yadda zaka siyo ka kunna ka sha ni ma ya kamata a bani zan dan yi wasu dan sabgogi na da su yace to ba damuwa shikenan sai kullun ya dauki kaza ya bata ita kuma sai ta dinga tarawa tana ta tarawa tana ta tarawa sai wata rana ya zo zai kunna sigarin ya sha sai ita kuma ta ɗebo wannan takardun kuɗi gaba ɗaya sai ta zo ya rike ashana zai kunna sigari ita ma ta rike ashana ta cinna kuɗi wuta yana cinna abun nan ya ɗosa na a taba ita ba sai ta cinna sai ta jefa akan kuɗi tana jefa a ke baki da hankali da faf faf faf faf ya kashe wutar abin nan kuɗi ta ce a ya ban da hankali wannan kuɗin waye ne ya ce kuɗinki ne ta ce to ina ruwanka ya ce a ya ina ganin ki zaki duk ƙona kuɗi ya za a ki ce ta ce a amma ni ka manta shekara biyar ina ganin ka kana siyo taba da kuɗin ka kana ƙona su wannan ɗin ba kuɗi kake ƙonawa ba ta ce don haka yadda kana da iko ka kunna taba ka ƙona kuɗi ne to ni ma yanzu kuɗi ne ka banna in kunna in ƙona su sai ya shiru ya sun koyar da kai cika a sai na jima ina kona kuɗi ban sani ba yi gaskiya ne ya ce na jima ina kona kuɗi sai cire tabar daga ba yi wa'azi ba aya ba hadisi hikima kawai ya cire tabar ya mutsuke ta ya ce Allah tsine wanda ya taba ma albarka gaba ɗaya ina fata an fahimta ya ce tattara kuɗinki in Allah da daga yau ba zan sake sha ba magana ta kare ko ba ta kare ba ta kare to da haka wani lokaci ake wa'azi ki shigar da nasiha cikin hikima wa qala imra'atun tamdahu zawjiha wata mata tana faɗa tana ainihin wato yabawa mijinta tana cewa zauji mijina yajlisu ma'i fil baiti yana zama da ni a cikin gida fi akmal zinatin a cikin mafi kyawun ado ka annahu sayzifu li kai ka ce jiya aka daura mana aure da shi saboda tsabar da yake yin ado yayi kwalliya ya zauna mai hira mai taɗi za mu dakata a nan za mu tahi akrim ahali zaujatika ka karrama iyalan matarka za mu tahi nan ne zan kawo muku isoshin wasu mutane na ga namijin da ya ɗaure baban matar shi wata shida a gidan yari za ku sha labari Allah kai mu sati mai zuwa eh kuma suna tare wallahi malam ya ɗaure shi wata shida saboda rahin mutunci irin na wasu mutane Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh